إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha uku ga watan jimadar ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shidda ga watan ɗaya biladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu har yanzu muna cikin babi na babu fadlin zuhudi في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر babi wanda ke bayanin falala ta gujewar duniya hakanan da zazahawa ko ƙara ƙarfin gwiwa a bisa rage jin daɗinta kuma da falala ta talauci abin da ya mu saura ga ƙarshen wannan babi bai hiba hadisi guda uku in ban mance ba hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام a kan shi ne muka tsaya abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata gare shi ce talakawa suna shiga aljanna gabanin mawadata masu kudi su shiga aljanna da shekara ɗari biyar kuma shekaru ba irin na duniya ba shekaru irin na lahira ba don wani abu ba saboda cewa shi talaka baya da wani abun da zai sanya shi ɗagawa ya yi girman kai kuma babu wani abu wanda zai ɗauke hankalin shi game da bauta ta Allah maɗaukaki amma mai kudi buganan ibulaguro can shekanan shiga cikin lissahi kaza cikin yanayi daban wanda zai ɗauki hankalin mutum ya kasa bautawa Allah maɗaukaki musamman ma abin da ya shahi nafiloli da abin da ya kama da haka baya da wannan lokaci wani farillan ma baya iya yi barantana ya nafila amma talaka baka da komi nan ba abin da zai hana talaka ya tsaya ya bauta wa Allah madaukaki da yake na na biyu talaka baya da dukiyar da za a mai dogon hisabi a kanta sabanin mai kudi in miliyar nawa gare ka Allah sai ya tambaye ka ina ka same ta ina ka ce da ita to wannan kididdiga za ta sa talaka ya shiga aljanna da farko gabanin mai kudi ya shiga na'am wa an ibn abbas wa imran bin husayn radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas da imran bin husayn wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ce shi kara tabbata gare shi kale ce uttali'tu fil janna aw ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al fuqara wattala'tu fil nar fara'aytu akthara ahliha an nisa' manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce na tsinkaya cikin aljanna kinan daren da aka yi Isra wal Mi'raj da shi Allah madaukake ya bujiro mashi aljanna ya ga aljanna da wuta da ya tsinkaya cikin aljanna sai ga mafi 'yan aljannar talakawa ne dalilin illar da muka rige maka ambata wattalatu fin nar kuma na tsinkaya cikin wuta fara'aitu aksar ahli hannisa sai na ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne can wani hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalili kala ya kufurna ashira ويكثرن la'ana suna yawan la'anta kuma suna kafircewa ni'imar da mazajen suka musu namiji zai sadaukar da rayuwar shi mai gida absa yanda zai nemo wa iyalan shi abinci ya ruha musu asiri to amma da wata matsala ta samu tsakaninka da uwar gida za ce wata tsiya ka taba mu in ba ma kaddara ba ya za a yi ka aure ni to wannan sababin kafirci a wannan ni'ima da mazaje suke wa matansu ya zamanto sababi ne na shigarsu wuta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi min riwayat ibn abbas daga riwaya abdullahi dan abbas wa rawahu bukhari aidan min riwayat imran bin husayn imam bukhari ya rawaito wannan hadisi daga imran dan husayn hallahu وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه أسامة بن زيد وأن يرد الله تكار تبتا غريس النبي wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ya ce, Na tsaya a ƙofar aljanna sai ya kasance mafi wanda suka shiga, suka shiga cikin aljanna miskinai ne wanda ba su da dukiya. Wa ashabul jid su kuma ma'abuta dukiya da yalwa da wadata mahbusuna an tarye su a ƙofar aljanna. har sai an bincika su bincike na musamman ghaira anna ashaban nar sai dai wa'anda su kuma 'yan wuta ne kad umira bihim Allah ya yi umarni da su a shigar da su wuta wannan kuma na ƙara da ƙarfawa mana hadisin da ya huce cewa talakawa suna shiga suna cikin aljanna masu dukiya mawadata ana na an tarbe su a ko aljanna sai musu bincike shi ma kuma wanda ya aiki na gari na kwarai na'am muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu labid an samu wannan hadisi daga abdurrahman abu abu hurairah abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce asdaqu kalimatin qalaha sha'ir mafi dacewa da gaskiyar magana da wani mawaki da ya faɗi shine ake ce mishi labid kalma ko fada ta labid da yace ala kullu shay'in ma khala Allah batil saurara dukkan wani abu koma bayan Allah to banza ne lalatacce ne baya da matsayi amma ba shi ba duk abin da yake da alaka da Allah abin da duka na ibada abin da na lada da biyayya ga Allah da manzo to wannan wanzaje ne bai ya zama banza da wasu muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suke fitar da shi wannan hadisi na karantar da mu gaskiya in gaskiya ce tabbat gaskiya ce to ana karbar ta ga kowa ga masoyi ga miki ga musulmi ga kafiri inda gaskiya ce ba a kallon wanda ya faɗi gaskiya ana lura da gaskiya in magana gaskiya ce to sai a karbe ta in kuma magana ta ɓace ce ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba ce ko musulmi ya faɗi ba a karba ta kowane ne a wannan hadisai ne wannan babi ya kare za mu shiga cikin babi na hamsin da shidda kamar yadda malam ya ce kalal mu'alifu rahimahullah babu fadlil ju'i wal khushu'i wal نعم والخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات babi wanda yake bayanin falalar yunwa yanwa yunwa in an yi haƙuri don Allah tana da falala tana da lada wa khushunatul aish da tauraron zuɗe wannan rayuwa wadda ba ta jin daɗi ba ƙuncin rayuwa walaktisaru alal qalili min al ma'kul da karamtar da abinci kai zamanto abinci kodo lokaci fatace yake har ya huce gona da iri zamanto ya huce bukata wal mashrub da abin sha wal malbus da sutura san kaya wa gairi ha da wuninta min huzuzun nafs na abin da rai yake so wa tarki shahawat kuma da barin shawoyi Allah madaukaki na cewa fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna shay'a Allah madaukaki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun wasu mutane suka maye annabawan da aka ambata gabanin wannan aya da manzanni wasu mutane suka maye su wanda suka sabawa umarnin manzanninsu ba su bi tafarkin umarnin manzansu ba ko hanyoyin manzanninsu adau salata suka tozartar da sallah ta bangaren rishin karanta hukuncinta da yadda za a yi ta kama tun daga tsarki arwallah kama tun daga rukunnan sharton sallah rukunnan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah nan duk wanda bai karanci wannan ba ba mamaki dole ne zai tozartar da sallah uwa uba kuma yin ta a lokaci wattaba'u shahawat kuma suka bi shawoyinsu shawa ta ciki da shawa ta farji su dai kawai a cika ciki kuma a nemi mata fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su gamu da ghayya shine azaba ko kwarin jahannama illa man taba sai daga cikin su wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan kuma yi aiki nagari na kwarai aiki da yake kalkashin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan aiki bayya kasancewa nagartacce sai an samu sharuɗa guda biyu zuwa uku sharuɗi na farko al-ikhlas lillahi ta'ala duk abin da zaka yi dole sai an samu kayi shi ne dan Allah in dai ibada ce in dai addini ne to dole zaka nihi Allah da shi in ba haka ba ko kayi shi daidai Allah baya karba abu na biyu sharadi na biyu shine kai yanda kalkashin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni kuma ya kumshi aikatawa da hannu da bari yanda yayi kai babu dadi babu rage Allahumma sai akan umarnin da aka umarce ka kai abu zaka yi shi ne daidai gurgudo yanda zaka yi baka da lahiya Allah ya umarni a yi sallah a tsaye in baka da lahiya Allah ya baka dama shari'a ta baka dama ka yi azumne in azumnan ba za ka iya ba ka yi a kishin gide in a kishin gidan ba za ka iya ba ka yi ima'i shine ka yi nuni ka kaddara ibada a zuciyarka ko da ido ne ka yi wannan abin da za ka iya yi ke domin Allah bai taɓa ɗorawa rai ba abin da ba za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'a shine ce illa man taba sai wanda ya tuba daga aikin zunubi ko daga sakaci wa amila salihan kuma ya aiki nagari nagar na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a wa annan za su shiga aljanna ko wa'ancan wa'anda aka tambaya wanda sufofin su ne haka ne za su shiga aljanna kuma ba a zalunta su da kowane komin kankanan shi ne na aiki da suka yi za su gani Allah madaukaki zai cika musu aikinsu kuma ya dada musu akan haka ne wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa fa kharaja ala qaumihi fi zinati qaruna ya hutu a wajen cikin mutanen shi cikin kyalkyalin shi da kawashi an kawo zinariya an dora wannan an dora wannan qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai wa'anda suka karkata zuwa rayuwar duniya jin dadin duniya suka ce laita lana mithla ma utiya qarun ina ma a ce an ba mu kwatamcin abin da aka ba qaruna na dukiya na duniya domin qaruna shine dukiyar shi ta kai makullan dukiyar shi sai gayya ake daukar su ma'abuta ƙarhi sai sun yi gayya za su ɗauki mukullan dukiyar ƙaro sai suka yi fata ina ma Allah ya ba su kwatancin abinda Allah ya ba ƙaruna innahu lahu hazzin azim suka ce ai ma'abucin babban rabo ne a nan duniya akwai wanda shi guri shi kawai dukiya in ka ga yayi ba wani yayi zancen wani to ba wai malami bane ba ko wani bautar wani a'a kawai zancen mai kuɗi ne wane kaza gare shi wane mota kaza gare shi wane gida gare shi shi kawai hammun shi gurin shi duniya kawai to sai koya mai da wannan ma'abuta muta wanda suke tare da ƙaruna wa qala alladhina utul ilma sai wa'anda Allah madaukake ba su ilimi na sanan abin da ya zamanto dawwamamme shine lahira ba gusashe ba duniya wailakum suka ce kai canku sawabullahi khair ai ladan Allah shine mafi alkhair liman amana wa amila salihan sai dai ba ga kowa ba ga wanda yi imani nagartaccen imani kuma yayi aiki nagari na kwarai wa qala ta'ala haka Allah madaukaki na cewa thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan za a tambaye ku yawma idhin a wannan rana ranar tashin kiyama 'anil na'im absa ni'mumin da Allah madaukake ba nema ce ta sarauta nema ce ta kudi nema ce ta malamtaka nema ce ta dukiya ta abinci duk abin da ka more akan shi Allah sai ya tambaye ka akan shi وقال تعالى الله مدوكينا جاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء wanda yake son mai gaugawa magaugauciya ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma nasha za mu gaugauta mushi cikinta abinda muka so ka roki miliyan ka roki gidaddaji da motoci da kaza da kaza Allah sai gaugauta ma abinda ya so ba abinda kake so ba ba dukkan abin da ka roƙa ba Allah ya gada zai baka sai abin da ya ga dama liman nurid shi ma mun tashi ba da ba kowa ba dukkan wanda ya roƙa ba muke ba a wanda muke so mu ba shi muke ba thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuran madhura madhmuman madhura sannan za mu sanya shi za mu sanya mishi jahannama shi ne mashigin shi zai shiga cikin jahannama mazmuman iya mai zargin kanshi ina ma a ce bai nema ba wani abu a duniya lahira ya nema ko ina ma da abin da Allah maɗaukaki ya ba shi duniya na duniya da ya nemi lahira da shi madhuran zai kasance wulaƙantacce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma mala yace ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa ma'ayoyi ne sanannu sai fara da hadisin Aisha radiyallahu anha wa qala wa ana Aisha radiyallahu anha qalat an samu wannan hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Aisha radiyallahu anha tace yallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bis taba bakoshi da biredin sha'ir shine alkama yini guda biyu wanda suke biye da juna a ce yinin yau su ci yinin gobe su ci ba su taba yi ba har sai da Allah madaukake ya rasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani yan uwa akwai wannan duniya ta mu a yau a zaman shi na duniya tunda Allah madaukake ya bashi wadata abincin naman ma kala kala ne kullun ne ai wannan salo a wai wannan ai wannan da kuwa ai irin wancan ai irin wancan ban da kayan marmari daban-daban ban da abincin mu daban-daban yallan gidan manzala sallallahu alaihi wasallama ba su taba ba koshi ba da biredi na alkama wannan naka ne biredi wanda muke ci a ce sun yi kwana biyu yini biyu suna ci a koshe ba su taba yi ba sallallahu alaihi wasallam duk da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam inda ya so Allah sai mayar mishi da dukkan duwatsun duniya zinariya amma bai nema ba saboda ya san duniya gusassa ce kararra ce matsayin wanda yake cikin ta matsayin mai bulaguro ne balma ya kusan him mai bulaguro saboda mai bulaguro la'alla wani lokaci ya tsaya huta ko amma wanda yake cikin duniya tahiya yake tahiyar da babu hutu sai mutuwa duk ranar da minti ɗaya in kai ka ci a rayuwarka duniya duk lokacin da ka kai gobe ka ci yanki na rayuwarka kuma ba ka ce ba gobe ba za kai gobe ba ko shi kuma mai bulaguro in ya gaji bari zai ya huta to haka ne muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisi na karantar da mu yanda manzala sallallahu alaihi wasallama da shi da iyalan gidan shi radiyallahu anhum suka rayu rayuwa wadda ba ta jin dadi ba ba ta wadda za ta sa mutum ya ji dadin duniya قال وفي رواية يزوى أتكلم عن رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام من طعام البر ثلاث ليال tiba'an hatta qubida wata ruwaya ta zo ruwaya da Imam al-Bukhari ne a ce Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin Kitabul At'ima kalkashin hadisi na 5416 ke cewa manzo yallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taba ba koshi ba tun da suka zo madina tun da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina da abincin alkama suka hada dareraki guda uku suna bin juna har sai da Allah ya karbi ran manzala sallallahu alaihi wasallam wa urwata an Aisha radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Urwa dan Zubair daga Aisha wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su annaha kanat taqulu ta kasance tana cewa wallahi ya ibn ukhti domin dan Asma ne take rantsuwa da Allah take cewa na rantsa da Allah ya kai dan dan ƴan uwata dan ƴan uwata in kunna ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال mun kasance muna kallon jinjirin wata guda uku inan zai ba mu wata biyu ko kwanakan wata guda biyu salasa ahilla jinjiran wata guda uku fi shaharai ne a cikin wata biyu وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ba a hura wuta ba a cikin ɗakunan gidan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kudu ba guna ne yau ina talauci gado ne na annabawa kakka damu in ka shiga cikin irin wannan hali kai dai rungumi Allah madaukaki tabbata da talauci baya da daɗi to amma kakka yi tamanin kai fatan sai ka yi makudan dukiyar da ta wuta ta hankali kai dai ka a ci a rasa idan ya zamanto gidan manzala sallallahu alaihi wasallama haka yake min babu aula gidan wani wa ma ukida fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qultu nace ya khalatu yake el uwan mahaifiyata fama kana yu'ishukum mike ciyar da ku mike kusar da ku qalat al aswadani abincin mu shine bakake guda biyu attamur wal ma da dabino da ruwa wannan shi da abinci ba mace kwararan dabino shi ma wata dabinin ba gaba za a sa shi ba sai an kwashi kai kwarara ne za a samu a ci a kore ruwa kawai shi ke wata biyu in wa musulmi illa annahu kad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da wasu makwabta na mutanen Madina wa kana lahum mana'ihun sun sun kasance suna da dabobi maniha dabbar da za a baka aro ka tatsi nonon ta kamaida nonon ya kare shi kenan sai kamaida wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fa yuthqina sun kasance suna aikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga madar wannan dabobi ya shayar sannan ya shayar da mu ita muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa an abi sa'id al-maqburi an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi sa'id al-maqburi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su annahu marra bi qaumin baina aidihim shatun musliya abu huraira ya huce wasu mutane a gabansa akwai akuya ko tunkiya soyayya ko gasassa fada'auhu sai suka gayyace shi fa'ata fa'aba fa'ata an ya'kula ko fa'aba yawa nan fa'ata fa'aba an ya'kula shine sawab Abu Huraira sai yake ya ci wannan akuya ko tunkiya ga sassa ko soyayya wa qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubz ash-sha'ir Zala sallallahu Alaihi wasallama ya huta daga cikin wannan duniya bai koshi ba da biredi na alkama. Su kuma sabe da yake mabuta tsananin koyami ne da mazala sallallahu Alaihi wasallama ya kici. Ba ci ba. Rahul Bukhari, Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Akwai sauran lokaci. Lokaci ya yi. abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk